من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك لقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن لا أقل منك مالا وولدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا sai ɗan uwan nasa muna magana ne akan mutane guda biyu wanda ubansu ya mutu ya bar musu dinari dubu takwas suka raba dinari dubu hurhudu sai da ya karbi kudinsa sai ya sai fili da gidaje na ne- na dinari dubu da dan uwansa ya je ce ya Allah ubangiji dan uwana ya san abin da zai amfani shi ya sayi gidaje da fili na dinari dubu ni kuwa zan ba ka dubu ya Allah ka saya mini abin da zai amfani ni a lahira shi kenan da dayan uwan naza ya ba da dubu har yanzu ya sayi bayi da kwarakwarai shi dan uwan nasa da ya ji labari sai ya yi sadaka da dubu shi ma yace Allah dan uwana ya gane abin da zai amfane shi ni ko na baka dubu din nan ka saya mini kwarakwarai da samari din bayi din a aljanna da dan uwansa ya kashe dubu ya yi aikin gonaki har dai dubu hudun suka kare kome ya saya wancan in ya ji labari sai ya miƙa irin sai ya raba wa miskinai ya ya baro Allah Allah ya saya masa abin da zai amfani shi a lahira kazam sai kuɗi suka kare da kuɗi suka kare a wurin wannan mai baiwa Allah din nan shi ko wannan ya bunƙasa ga gonaki sun yi kyau ga mata ga bayi ga dukiya iri-iri dabbobi iri-iri sai ya je ya same shi ya ce yau bukata ta kama ni ka ɗan taimaka mini mana ce na kuɗin da muka raba kai ka ɗauki naka ni na ɗauki nawa shi ce ga yadda ne ga yadda ce "Ha, kai ga yadda ai su kai kayan da abin da malamai suke fara din nan za- akwai lahira za ka je ka amfani ka a lahira to sai yayi ta zagawa da shi a cikin gonakin yana nuna masa kaga wannan kaga wannan kaga wannan amma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yayi amfani da cewa shine yayi gonakin wadilan masalar rajulain ja'alna li ahli ma jannataini min anabi wa hafafnahuma bi nakhlin nay masa gonaki na na masa na kafa masa dibinai na kewaye gonakin da dibinai da inabi sannan na sanya masa shuke-shuke iri-iri a ciki na kekketa lambatu a cikin gonakin Allah nake cewa shine yake yi to anan shi saliki muridi ya shiga tarbiya ya yi in yazo nan ya yi fana'i kenan a cikin af'al sauran sa fana'i cikin sifat sauran fana'i cikin zat ya wusuli to anan idan mun je gonakin za mu da leburori ne suke aikin ba za mu ga Allah yana yin aikin ba amma kuma Allah ce shi ne ya yi waɗannan duka aka mutum ya ga wancan matsayi sai ya ga ba wani ɗan adam da yake da ikon yin komai komai Allah ne yake yi a cikin kashfu za ka ga abin ba wai ka yi imani da shi yadda muka yi imani haka kai a ganinka da idonka haka sai abu ya zama maka kamar misalin irin rubutun nan da muke gani yana fitowa a fiskan talabijin ga rubutu ana yi amma ba mu mai yi ba a shafe wannan rubutu a rubuta wani a fiskan talabijin muna gani kullum ba ma gani mai rubutawa to haka mutum ya yi fada cikin al sai ga Allah ne yake yin komai kowa ba da ikon yin komai sai Allah shi kadai da suka shiga gona yana nuna masa ai ba na tsammanin wannan kayan gonan nan zai zai zai kare har abada kai lahiran da ake cewa ni ba na zaton lahiran nan za ta abin nan za ta tashi ya ban za ko ta tashi ma yadda na fika a duniya a lahira ma na fika to yi dai masa wannan yace amma ko ka gafurce wa ubangijinka wanda ya halicce ka da ƙasa da ruwan mani ya gyara kai mai da kai mutum cikakke ya baka dukiya maimakon ka gode masa sai ka riga ganin wai kai ne kake yin abunka kai ne ka girmama kai ne ka girmama kanka kai ne ka ba kanka dukiya me zai hana lokacin da kake gona ka riga cewa masha Allah la quwwata illa billah wannan abu dai Allah ne ya ga dama yayi kamar yadda Allah yace shine yayi kai ma kace Allah ne yayi wannan la quwwata illa billah ba wani karfi ga bawa duk karfi yana wurin al'innar quwwata lillahi jami'an duk karfi yana wurin Allah da ka faɗi haka mana da kashi ga gona ka ce masha Allah la quwwata illa billah in ta rani ana aqalla min kamalan walada to ni ka in ka ka ganni yadda ka min gori din nan a azzu na fi kafi ni dukiya kafi ni jama'a kafi ni komai eh haka ne ni ko ina da Allah fa sai rabbiya قال رب أنزلني
يؤتني خيرا من جنتك ويرسل عليها خصبانا من السماء فتصبح زهيدا زلقا يا كسات ubangijina ya bani gona fiye da gonarka domin gonar aljanna ta fi gonar duniya ba sai rabbi sai khairan min jannatika kai kuma gonarka in Allah ya ga dama yusi alaiha subhana min as-sama sai ya sako mata bala'i daga sama ya zo ya kona gonar kana ganin gaba ɗaya ta lalace in Allah ya ga dama zai yi maka haka fatus biya sai gonarka ta waye gari tana sa'idan fili zalakan wanda yake fili wanda kamar mai ɗaukar sarmando wanda ba komai a kansa duwa ya lalace a biya ma'uha ƙauran wadan sassabiya lahu talaba wancan magudanan da ubangiji ce shine yayi fajjarna khilalahu ma naharan to wannan ruwan sai Allah ya ɗauke shi ya kafe ya zama ba komai gona ta lalace ruwa ya kafe komai ya rushe Allah ya ga dama zai wa gonar taka haka a yusu gama uwa ngauran ruwan ya kafe ya wayi gari ya kafe babu ko digo falan tastadiya lahu daraba ba za ka samu daman nemo ruwan ba ba za ka samu daman dawowa da gonar ba فأخبر يكلمك فيه بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على أروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أهدا فأصبح يقلب كفيه sai gonar ta lala uhi da bismurhi bala'i ya zo kewaye gonar daga sama komai da komai ya lalace ya bushe ruwan gonakin ruwan ya kafe ta zama fili tarwal kamar ba da ba ita ce gonan nan da ake alfahari da ita ba أو يسبي ماؤها غورا فلن تسأل وهيد بسمره فأصبح يقلب كفيه da wannan bada'in ya zo ya kewaye dukiyar taza ya halakar da gonakin ruwan ya shanye ya kafe sai ya zamo yana yana buga hannunsa akan hannunsa haka yana buga hannunsa akan ina tafi ya ce ina haka yanzu kudin da na kashe akan gonakin nan duk kunin ya tafi a banza gonakin sun tafi a banza alama an faga biya kan kaga nan ya fito da ubangiji ya ce duk wannan abubuwa shine yayi to yanzu ya fito ya ce yana nadaman kudin da ya kashe a cikin ayyukan gonakin nasa waya khawiyatun ala urushiya gonar ta riga ta fadi ta fadi akan akan shimfidar domin akan yi ina ina bi gado ya riga zuba zuba ƴaƴansa akan gado duk ta fadi ta rushe waya qulu ina ce ya laita ni la mushrik bi rabbi ada ina ce ina ma da wayo kai tona ina ma da ban yi shirkun nan da dan uwana ya faɗa mini yace in dogara da Allah ba a ga rashin dogara da Allah dogara da ƙarfi na shirku ne ya zo ya halakar da gona ta komi ya lalace ya yi nadama wai ya kawo tun ala rushe wai kulu yana ce ya laita ni ya kai tona ina ma na ushrik bi rabbi ahadan ban hada wa ubangiji na da komai ba walam takun تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا da yana cewa ana akthar min kabaran wa azzu nafaran yana kirari na fi ka dukiya na fi ka jama'a to ina jama'an nasa su zo su taimake shi wani su hana gonar halaka su hana ruwan kafewa walam takun lahu fi'atun yansuruna min dunillah ba ya da waɗansu jama'a wanda za su taimake shi su dawo masa da gonar nan su da masa ruwan da yake gudana a gonan nan bayan su wani su taimake shi min dunin latun da yake baya tare da Allah baya da wani wanda zai taimake shi dama Allah ne mai taimako shi kuma baya tare da Allah wala ma kana muntasira shi ko ba shi ma ko bai taimaki kansa ba
هو خير
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبة دام wannan surar dai sura ce mai magana akan waliyai da shehunai da muridansu da da, da tarbiyyarsu da wusulinsu a cikin badi a cikin luga wadda take mai kwantar da hankali ce to gashi nan bai zama na Allah ba da ya jibanci Allah ne to Allah ba zai masa haka ba sai Allah ya taimake shi komai na sai tafi daidai a duniya komai na sai tafi daidai a lahira domin babu wata walittaka wanda za ta yi amfani sai wanda ta zamo ta Allah hunalikal walayatu lillahi alhaq walittaka dai ko jibinta ta Allah ne shi kadai duniya da lahira duk wanda ya tawakkal ala Allah huwa hasbu duk wanda ya koma ga Allah Allah ya isa masa kuma ga Allah kuma shine zabuwanka ka zama muridi ka zama muridi a yi maka tarbiya ka koma ga Allah ka rabu da komai ka zama ka karbi aikin da zai kai ka wajen Allah wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ka zubar da komai ka koma wajen Allah shine Allahu waliyul ladina amanu Allah shi ne majibicin al'amarin muminai yi kurji hukumin na zulmati ila nur Allah waliyul lazina amanu Allah waliyul muttaqi Allah shi ne majibincin masu tsoronsa hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa shi Allah duk wanda ya jibinci Allah ya zama waliyin Allah yin haka din komawa ga Allah wa khairun sawaban wa khairun amala shi yafi samun lada da samun da samun abun da kake guri dama dukiya da 'ya'ya da aka faɗa wanda wancan da yake kirari da su da jama'a bayi barori a fadawa duk saboda burinka su yi maka abin da kake so ne to duk wanda ya jibinci Allah ya fi samun lada ya fi samun duk abin da yake guri amma jibintar duniya da mutanen duniya ba ba da karko sai dai ka jibinci Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya buga misali ba wai sarauta ko kudi su ne suke raba mutum da Allah ya zama ɗan duniya ba ai Allah ya baiwa annabi Dawud mulki yana annabin Allah annabi Allah ya baiwa annabi Suleiman mulki yana annabin Allah har ma da zai yi da zai yi bakuwar sarauniya shi annabi Suleiman za ta kawo masa ziyara sarauniya Bilqis za ta kawo masa ziyara sai da yasa aljannu suka buga masa kwalta daga kofar fatarsa har zuwa waje mil 21 kaga wannan ai ba kudin da su basarake zai samu wanda za su kai wannan amma duk da haka ba raba shi da Allah ba shi na Allah ne bawan Allah ne ha kuma annabi Ibrahim yana da dabbobi shanu wajen dubu uku dun nasa ne saboda haka ne muke ji kullum alkurani zai faɗe shi yace yayi baki nan da nan sai yanka musu bijimi ya soya ya kawo musu kaga in ba da dukiya ai ba zai kullum yayi baki ba zai yanka musu bijimi ba ya bi jilin sabili to wannan dukiya ba za ta rabu mutum da Allah ba sai dama shi ba na Allah bane sarauta ba za ta rabu mutum da Allah ba sai dai in dama shi ba na Allah bane saboda haka kuma kar mutum in yayi dukiya ko ya sarauta shi shikenan shi ga lahira ba da rabu a'a wato ya karbi abin da aka kawo masa na somin tabi ne kuma ya ta san ma neman na gaskiyan kuma ya nema ya samu inna abbakar radiyallahu anhu shine ya gaji manzon Allah bayan wafatin manzon Allah kuma shi mai dukiya ne sai na Umar shi ne bai da dukiya sai na Usman bai dukiya ne da yawa sai na Ali shi bai da dukiya da farko amma da ƙarshe yayi dukiya yayi kwarakwarai radiyallahu anhu saboda haka mutum kar yadda don ya samu duniya ta raba shi da Allah kar yadda don ya samu kuɗi su raba shi da Allah a duniya ta taimaka masa wajen hanyar Allah mulkin ya taimaka masa wajen hanyar Allah to sai ya zama na Allah munalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun sawaban wa khairun amala jibintar Allah ya fi kowanne samun lada da samun abin da mutum yake guri خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاقتل به نبات الأرض فأصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا da farko Allah ya buga mana misali da mutane guda biyu wannan mai jiji da kai mai ji kansa da duniya wannan ko wanda ya mai da lamarinsa wajen Allah ga ƙarshensu yadda ya zama wannan ƙarshensa yana buga tafinsa yana yin nadaman komi ya halaka bayi da komai ya gaya mana makomar wannan shi kuma na Allah ɗin yanzu kuma zai haɗa mana ne gaba ɗaya buga mana misalin duniyar kanta ba wai mutum ɗaya wanda ya samu duniya ko mutum ɗaya wanda ya rasa duniya ba a duniyar gaba ɗaya Allah ce wadrib lahum masalal hayatid dunya ya rasulullahi ka buga wa mutane misalin rayuwar duniya da yadda take rudar da masu ita kama inan zalla min samai kamar dai in mun saukar da ruwa a sama yatar da ƙasa busasshiya ƙasa busasshiya idan mun saukar da ruwa faktar da bihi na ba su lardi sai tsire-tsiren ƙasa sai su sai su haɗu su fito su tsiro sai ta zama zarra ko ina ka duba kore shar ƙasa ta yi kyau tsire-tsire wanda aka shuka da wanda ya suka fito da kansu duk sun tayi sun yi kyau nan da nan su kai lokacin da ake neman su nan da nan su kai girbi in waɗanda aka shuka ne nan da nan sai bushewa ta zo sai ga sun bushe nan da nan duk ciyayin da suka saura su ma su rididdige su zama tattaka iska na na na na, daukan su kawan da ba su ne kawan ba da ba su ne suka zama abun adun kasa ba ودليل مثل الآيات الدنيا كما أنزلنا من السماء فاختلف نبات الأرض فأصبح يوعي غري bayan ya yi kyau ya nuna ya bushe fasba hashima sai ya dawo ikiraruwa ya dawo tattaka ta zuruhun riyahu iska na ɗauka sai ƙasa ta dawo kaman bara ta dawo ta yi jawur kaman ba taɓa yin shuka a wurin ba kaman ciyayi ba su taɓa zama a wurin ba to haka rayuwar duniya take mutum zai tashi ne mutane za su tashi na yara har su zama samari har su kawo ƙarfinsu har su kawo iyaka su tsufa daga suna tonkorewa haƙori na zubewa komi na ciwo nan da sai su mutu sai ya zama da kan ba su ne a bayan ƙasa ba to haka rayuwar duniya ta yi mutum kar ya rudu da rayuwar duniya ko ƙuruciya ko dukiya ko sarauta ya zama na Allah ko da yaushe shi ne ya bi kamar yadda aka buga mana misalin samarin can da suka tsaya a gaban sarki suka ce su ba za su bauta kowa ba sai Allah har abin ya kai suka shiga kogon dutse to ya kamata matasa su zama irin haka irin matasan ashabul kafi kamar yadda ubangiji ya gaya mana annabi da mutanensa ahlus suffa Allah ya ce annabi ya hada kai da su kar ya kula da kattin mutane mutanen duniya rika kallon su su su zama su ne adon duniya ya rabu da waɗannan almajirai adu suffa ɗin nan masu zikirin Allah safe da yamma wasbir nafsaka ma allazi ne yatuna rabbahum bil ghadati wal ashiridu na wajha annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su a masallaci ya dube su yace alhamdulillahi allazi arani min ummati man amarani an asbira ma ahu ma'akum mahaya wa ma'akum mamat na gode wa Allah da aiki na yayi kyau har Allah yana nuna min wasu daga cikin mutane na ce in haɗa kai da su in haɗa kai da su masu cikin Allah dare da rana na ji daɗi to ku din nan da ku zan rayu da ku zan mutu to duk wannan dai wa'azi ne ake mana ta hanyar alkur'ani turar dama ta ta walittaka ce maganar walittaka take yi hunalikar wala ta lillahi alhaq هو خير ثوابا وخير عقبا وذل لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الله ما يكو ني ما يكرفي ين كومي والزي أو نولت والزي ننو ظن أعبا أنهم آدون عليها أتيها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها سيدا كأن تغنى بلك هكا دنيا تكي المال والبنون
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا gaskiya ne almalu dukiya wal banuna da ƴaƴa zinatul hayatid dunya sune awan duniya idan mutum ya zo duniya ya samu dukiya ya samu ƴaƴa hakika Allah ya hada shi da adon duniya to amma kar ya dogara da dukiyar kar ya dogara da ƴaƴan ya sa su hanya masu kyau ƴaƴan su yi ta bautan Allah abin da suka bauta Allah ana rubuta ibadunsu a cikin littafinka dukiyar kuma kai aikin Allah da ita saboda a rubuta maka ka riga samun ayyuka masu wanzuwa wato ayyuka masu wanzuwa wanda suke bayan ka mutu suna nan suna aiki gina masallatayya gina makarantu taimakon jama'a tona rijiya jawo manko mutane ko da ka mutu duk lokacin da aka yi amfani da masallacin ko makarantar ko famfon ko ko wurin da wanda ka amfani mutane za a turbuta maka lada almalu wal banuna ya'ya da dukiya ubangiji in zai hada su kullum sai ya fara ambaton dukiya kamu ya ambaci ya'ya amma kuma an san ya'ya sun fi dukiya muhimmanci amma duk da haka da yake dukiya ita ce asalin samun ƴaƴa in ka je neman aure sai ka ba da kuɗi in an ce an karɓe ka sai ka biya kuɗi kuɗin sadaki kuɗin aure kaya ginin gida shimfiɗa abinci ko yaushe kai ne kake kashe kuɗi har a samu ƴaƴan kashe kuɗi su ne asali ko da yake ƴaƴan da sun fi kuɗi martaba almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wanda Allah ya hada masa dukiya da yaya to ya bashi a don duniya maza maza zai koma ga Allah don ya samu kayan jin daɗi irin na lahira mutum in yana da dukiya yana da yayan kirki to alhamdulillah abu zai masa kyau abin da ya tashi duka da dukiyar sai kaga yayi shi ba wahala kuma ƴaƴan sannan za su yi abokai da manyan mutane ayi ai shine uban abokina wani ai shine uban abokina wani kana duk inda ka shiga ana girmama ka kai mai ƴaƴa ne amma duk dai in ka zama na Allah in baka zama na- in ka zama mutumin banza ƴaƴanka sun lalace sun zama ƴan ƙwaya ƴan wiwi to kaga baka da am- ba su da amfani a wurin ka sun zama fitina gare ka kamar yadda ake cewa ah, inna amwalukum wa auladukum fitina Ah, da dukiya da ƴaƴa sai su zama maka fitina Ah, amma ayyuka na gargari ayyuka na gargajiyar baƙiyatu salihatu din nan akwai maganganu da yawa na malamai cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan zikirin sunansa albaqiyatu salihatu wanda annabi yace mu rika yi bayan sallah kullum shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala mizani khafifatani inda rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amma magana amma dai gaba daya duk abin da zaka mutu sai lahira ya amfane ka ya zo albaqiyatu salihatu as-salihatu albaqiyatu kenan ayyuka na gargari wanda za su wanzu bayan ka mutu su taimake ka farillai na filfili da taimakon jama'a ya zama tsakaninka da Allah kullum kana bauta masa kana ce Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah kullum kana zaman lafiya da su kana taimaka musu khairun nasu man yanfa'un nasa fiyayyen mutum a cikin mutane in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake amfanan mutane tsakaninka da mutane ka amfane su in ba za ka yi amfanan su ba ka zauna da su lafiya kullum tsakaninka da su assalamu alaikum assalamu alaikum to nan ne za ka aikata ayyuka masu wanzuwa bayan ka mutu khairun inda rabbika sawaban wa khairu wa khairu namala Eh, yin haka shine yafi samun lada ya samu yafi samun burin abin da kake nema ويوم نسير الجبال فكانت كذلك وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
wa yawman ah, wa- thawabun khairun wala yawm eh ويوم تستوجب الجبال فتغيرها ويسير الجبال وتلظ باردة وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا في دنيا gabaki ɗaya za ta ƙare ma ba wai ba wai abubuwan da suka tsiro bara bana rana ta same sun bushe sun lalace rani ya dawo kaman bara ba bari duniya ma gaba ɗaya ma za ta ƙare ya zama ba komai a duniya ba itatuwa ba duwatsu ba koguna komi ya zama safsafan la ta yabiya iwajin wala amta kasa duk gaba ke ta zama kamar faifai an an cike koguna an an tafiyar da du- duwatsu ba itatuwa ba komai ita sai da to ana ana jiran tashin kiyama kenan wa yawmun sayru jibala suna lokacin da ranar da za ta zo mu tafi yadda wata jibala ta hasiwa jami'atan wahiya ta murru marasa Allah yana tumbuki waɗannan duwatsun sai ana tafiyar da su kamar yadda gizagizai suke tafiya a sama su ma duwatsun suna tashi sama kamun aje a tattara su a cike su su zama ƙasa ta ta yi lebur wani sayar jibala wata da bari ta sai ga ƙasa ta fito fili ba komai a kanta babu gini ba bishiya ba itatuwa ba ba ganyaye ba duwatsu ba koguna ba komai sai ƙasa ce a fili ana cikin za a tashi kiyama kenan wa hasharnahum nan da nan sai lokacin tashin kiyama wa nufika fi suri wa jama'nahum jam'a sai a busa kafin tashin kiyama a ta da mutane in wannan lokaci yayi wa nashuru mu yi wa taral jibala tahsibu jamidatan wa hiya tamurru marra sahab wa yawma nusayru jibala wa taralar da barizatan wa hasharnahum mutada mutane falam nughadir minhum ahadan ba za mu bar kowa a cikin kasa ba kowa sai ya fito ba za a ci ai suwa ne suwa ne ba a gan su ba a'a kowa da kowa sai ya fito ba za a rage kowa a cikin kasa ba don sai ya fito a tafi wajen tashin kiyama kafirai suna tafiya da fiskokinsu mutane waɗansu kuma wanda ba su ba suna tafiya da kafa waɗansu kuma masu girma suna a hayar da su dabbobin su dabbobin lahiya da dabbobin hadaya su za su hawo su wa filin kiyama da su bayan an tashe su tukuna a lokacin da aka tashi daga daga tashin duniya ba wanda yake da riga ba wanda yake da wando sai daga ba ake ba su riguna da wanduna din masu hawan dabbobi su hau dabbobi masu tafiya da kafa su tafi da kafa masu tafiya da fisu kuma Allah hana Allah kiyaye mu su kuma aka su filin kiyama wa nahshurul mujrimina wa zurqan kenan wa yawma sayyidul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahu falam nughadir minhu ahadan wa uridu ala rabbika saffa in an tara su gaba daya sai a je gaba ɗaya ubangiji da mala'iku wa ja'a rabbuka wa rabbuka saffan saffan waje yawma zin bi jahannam yawma zai da zakarul insanu annay law zikri ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi da mala'ikunsa suna wurin wani wawan Allah na ce kai amma ko lahiran nan ni na na na marmarin ije in ga lahira wato daga Allah ga mala'iku ga annaba ji a bin nabi'in wa shuhada'i a kawo annaba a kawo shuhadawo kowa da kowa ya zo ka ina marmarin ganin wannan wuri sai wani ja ranar tashin kiyama ranar annabawa ma kana ji suna jin tsoro kai kace kana marmarin wurin to misali irin waɗannan maganganun bayin Allah ne kanana kaga yaro a goye ko a hannu idan ya je wurin ban tsoro iya shi na ga uwarsa ga ubansa shi ba wani tsoro gare shi yana dariya yana ce baba yana dariya yi mama bai damu ba da abin da yake faruwa ba iyayen ne suke damu amma shi bai damu ba to kananan masoya Allah su ne suke cewa wai ranar tashin kiyama ranar sha'awa ne ga Allah ga mala'iku ga annabawa ga shuhada'u ga manyan waliyai ga sahabbai kai wannan rana akwai ranar kallo kuma an haskaka wannan ƙasar a lokacin وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقد رانا ودنسوا أبن نسكي فتاكينا أما رانا رانا تبان أورو musamman waɗanda suke jagorori annabawa ma sun ji tsoro sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a sai an yi kasa rabbuka magaman Muhammadu shine zai tsaya wurin Allah ya ceci mutane a sallame su kowa aikinsa ya yi masa aikin ko uridu ala rabbika saffan annu an kawo su duk gaba ke da an nuna su wajen Allah yadda ake fareti a wurin fareti to haka za a mai da su sabu sabu a gaban Allah kowa aikin sa yake yake fitar da hirar nan lagar jitu muna sai Allah ce to gaje kun dawo mini lagar jitu muna kama karnakum awwala marra kun dawo mini kamar yadda na halicce ku da farko kowane mutum ran da aka haife shi in ba tagwaye ne ba shi kadai aka haifa ya zo duniya in ya mutu shi kadai za a kai shi kabari to in ya taso kuma ya taso shi kadai ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da riga ba shi da wando ga shi kawai ba ya so ma a ce ga iyayensa don ka su yi karansa wajen Allah saboda ko kullum ne yamazi sha'anun yuhunihi kowa yana jin tsoro a ranar urzuwar rabbika saffan lagar jitu muna hakika kun zo mini kama karagnakum yadda na halicce ku awwala marra kamar yadda na halicce ku da farko ɗaya ɗaya gashi kun dawo mini ɗaya ɗaya bal la amtum walla najalakum idan amma ku kafirai kan ayyuka da amma kun ce ku rantse ba za a tashin kiyama ba wa aktamu billahi jada imanin la ya'asu Allahu man yamut kun rantse kun ce ba zan tada tashin kiyama ba to ga tashin kiyama nan na tayar da ita bal da amtun kun yi ƙaryan cewa ba za a tashin kiyama har da rantsuwa Allah na tsallaku mu idan ba za mu sa muku lokacin da za mu tashe ku to gashi mun tashe ku in an tashi din sai kafin yace ya ji tsoro ya ihu menene wannan yau me yake faruwa ai tashin kiyama duke musu ne shine ya faru لا يغادر صغيرة ربك صفا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آتيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا in an yi tashin kiyaman kowane ne an nuna masa ga littafin aikinsa kowaye an nuna masa ga littafin aikinsa to mugu wato mujrimin mujrim kafiri akwai mujrim babba akwai mujrim karami kullum in mujrimi na sun zo ko mujrim ya zo akwai babba akwai karami babban shine kafiri karamin ko shine musulmi mai aikin kafirai mujrim ne shi ma in an ce azzalimuna ko zalimina wane da gani manyan azzalumai su ne kafirai inna shirka da zulmun azim kananan azzalumai ko su ne musulmin da suka zalunci kansu in an ce fasikin su ma akwai babba akwai karami manyan fasikai dai kafirai ne fa fasaka na min rabbihi amma kananan fasikai masu musulmi ne masu aikata mugun aiki su ma fasikai ne to nan ya ya hada a gaba daya watar almujrimin za ga miyagun mutane mushfiqina fi ma fi suna jin tsoron abin da yake rubuce wannan littafin nasu wa yaquna suna ihu suna ce ya wailatana ya wahadakan mu ya harakan ma li hadha alkitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha duk abin da aikata mummuna da babba da karami duka bai bar ko daya ba ya kiyaye su ya rubuta su ga sunan na kade yana ihu ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira kowa ya tadda aikin zagaci nan a fili in mummunan aiki ne yawaddu lawanna bainahu wa bainahu amadan ba'idan in mummuna aiki na in ya ganci ina ma tsakani na da da wannan aiki ya zama nisan tsakanin mafitar rana da da mafaɗar rana in ko mai kyau ne sai ya ta murna ina ce ha'u mugra uku tabiya inni binan su anni mudaqi hisabiya ko fi ishatin rabiya kun gani ni littafi na an sallame da na tsammanin abin da wahala ce ba wahala kun gani an sallame sai zuwa aljanna amma wanda aka ba shi littafin na bishimali ya gudu ya laita ni lamuta kitabiya wani madrima hisabiya ya laita kayan tilqadiya ma agani anni maliya halaka anni sultaniya yana ihu dukiya ta bata amfane ne da komai ba sarauta ta bata amfane da komai gashi nan yanzu zan tai zan tai huta kenan sai a kawo karafe na wuta a garkama masa Allah kiyaye mu yanzu ne da buwa ke yi jama'a da mu masu rai ake matattu sun riga sun tadda abin da suka gabatar mai kyau da mummuna wanda wasu zo ba kuma su zo ba tukuna mu da muka zo muke da rai da mu ake yi kowa ya tanadi ya zubar da ƙarya ya kama gaskiya ya zubar da kowane girman kai ya bi Allah ya bi abin da Allah ya faɗa amma in ka mai da abun abun hayya Allah ma ma madan da sai wadan sun sun bar abun da zani to ya mutun zai a rayuwar duniya ya za ka yi da rayuwarka ta duniya a a ya kamata da duniya ce aka gina ta da zinariya da azurfa amma za a mutu aka gina lahira kuma da bani bani amma ba za a mutu ba to mai hankali sai ya zabi gidan bani bani nan inda ba za a mutu ba tsoro ba bakin ciki aka wannan gida na duniya wanda an gina da azurfa da zinariya amma za a mutu a bari ya jama'a mu wa kanmu wa'azi mu bi gaskiya kowa ya san gaskiya kowa ya san gaskiya to saboda haka mu yi nesa da ayyukan shedan mu dauki hanyar Allah wanda za ta kai mu ga biyan bukata a urizu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum war marra wa wajidu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sun ganshi nan hadiran a fili a gaban su wala yuzlimu rabbuka hadan ubangijinka ya rasulullahi ba zai cuci kowa cikin bayansa ba ba za a rage maka kyawawan ayyukanka ba a'a ƙara su ma za a yi kowane aiki mai kyau guda ɗaya Allah zai kawo guda goma ya haɗa maka tara tara ya haɗa maka su zama goma in matsayinka ma ya wuce nan sai a mai da su ɗari bakwai man ja bin hasimar rajulun saliha مثل الذين ينفقون على في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن شاء والله واسع عليم إن درجة ta wuce nan kan kowane aiki ka aikata guda da sai mai da shi miliyan biyu kamar yadda hadisin Abu Huraira ke faɗa in ma ka wuce nan gaba domin shi ainihin mumini kamar ma'aikacin gwamnati yake ma'aikacin gwamnati abinda yake ba shi promotion daga 04 ya kai 05 06 07 har ya kai 17 abu biyu ne yake kai shi wannan iya aiki da yin gaskiya iya aiki da yin gaskiya shi ke ba shi promotion kai kuma musulmi abin zai baka promotion daga kowane ɗaya a baka goma a kai ka gaba ka ci gaba ka kai a har ma kowane guda da baka ɗari bakwai har ka ci gaba a kowane guda da baka miliyan biyu har ma ka ci gaba a ce a yau an daina lissafin abin da za a baka inna la inna ma yuhbas sabirun ajrun bighairi hisabin kai ma abu biyu ne na farko tsakaninka da Allah yayi kyau Allahu akbar baka da kowa sai Allah ka jefar da komi ka kama Allah sannan tsakaninka da bayin Allah kuma ka nemi taimaka musu ka nemi musu alheri in ba ka samu ba kada ka cuce su tsakaninka da su ya zama assalamu alaikum kana da Allahu akbar tsakaninka da Allah kana da assalamu alaikum tsakaninka da bayin Allah to za ka riga samun promotion a wurin Allah ko yaushe daga wannan akai ka wannan daga wannan akai ka wannan har akai ka matsayin siddiqai abinda aka rufe ba a samu yanzu shine annabci amma duk makamin da ka sani in ba annabci ba ba sahabanci ba duk makamin da ka sani Allah yana bayarwa zai baka a yanzu nan in ka bi shi ta hanyar da ake bin sa ki hanyar da ake bin sa kuwa ka koma da lamarin ka duk gabaki dai wajen Allah tsakaninka da mutane ko ba sharri sai alheri kai musu alheri kar kai musu sharri in baka iya kai musu alheri ba kar kai musu sharri in baka yi musu sharri baka ce salamu alaikum salamu alaikum tsakaninka da kowa shine zai baka promotion wa wajaduha amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahadan Allah ba zai zalunci kowa cikin cikin Allah ba zai zalunci kowa cikin bayinsa ba a guda ɗaya ma za a ninka maka ne ya zama da yawa shi kuma mummunan aiki in ka yi shi mala'ikan mala'ikan dama zai ga mala'ikan hau karka rubuta kyale shi ko zai tuba karka rubuta kyale shi ko in an dare bai tuba ba sai ya ce to rubuta masa amma guda ɗaya amma wannan na dama in ka yi mai kyau nan da nan za a rubuta guda goma aƙalla kenan in ka kai matsayin ɗari bakwai a kai ɗari bakwai in ka kai matsayin miliyan biyu a rubuta miliyan biyu in ka kai matsayin inna Allah ma'as sabiri ka zama Allah ka zama mai haƙuri tsakaninka da Allah mai haƙuri tsakaninka da bayin Allah su sai Allah ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kai mai haƙuri ka zama nawa kana tare da ni yanzu kaniya da kai babu lissafin lada tura maka kawai zan rika yi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا yanzu kuma Allah ya kawo mani asalin rikicin ina ya faro ne mutum yana ganin gaskiya kiri-kiri ya kita yana ganin hanyar Allah kiri-kiri ya kita yana ganin hanyar aljanna kiri-kiri ya kita ina abu ya faru ne ayatin daga asalin ranar da iblis ya yi rantsuwa ce zai bar da ɗan adam to daga nan rikicin ya faru bari ba mu gaya maka yadda abin yake wai kunna lokacin da muka faɗawa lokacin da annabi adam alayhi salam aka yi shi aka gaya mala'iku za a kawo shi ya khilafanci a bayan ƙasa mala'iku suka ce muka abin da muka gani wannan ko ya je da shi da ‘ya'yansa ba abin da za su yi banda zubar da jini da fasikanci sai ubangiji na san wani abin da ba ku sani ba wato yana da ɗabi'a guda uku ga hankali ga kwaɗayi ga fushi idan kwaɗayi ya danne hankali duk sharrin da duk sharrin da ka sani na zalunci za a yi in dai kwaɗayi hankali ya danne shi idan ko fushi ya danne hankali dukkan zubar da jini da kashe-kashen kai ba wanda ba za a yi ba saboda haka wannan ɗabi'a guda uku na ɗan adam ga hankali ga fushi ga kwaɗayi to saboda haka ne idan mutum ya ya abokanci mutanen kirki sai su rika taimakawa hankalin nan a danne kwaɗayi a danne fushi a yi aikin alheri in ko ka haɗa kai da mutanen banza masu ƙarfi to shi kenan sai ku yi ta son zuciya ku yi ta kashe mutane kuna kuna ashararanki ko kuma ka haɗa kai da mutanen banza masu yawan sha'awan banza sai ku yi ta sace sace ku yi ta diwaɗi ku yi ta zinace zinace nan dai duk wato an danne hankali kenan kwaɗayi ya danne hankali fushi ya danne hankali in fushi ya danne hankali kowane irin kisan kai za a yi ta yi idan kuma kwaɗai ya danne hankali kowane sabon Allah yadda za a yi a samu jin daɗi na wajen nemi-nemin mata a uzu billahi ko liwadi liwadi a uzu billahi yadda za a samu kuɗi da a yi sharfoliya to na yin hankali an sha'awa ta danne shi abin da za a yi kenan to sai ubangiji ya ce na sa abin da ba ku sani ba to sai mala'iku suka to Allah kai mai iko ne mai aikata abin da ka ga dama sai suka yi kamar daɗa haka suka ce to din dai tunda mun riga shi dai mun san abin da bai sani ba sai Allah ya tashe su ya nuna musu Adam ya nuna musu abubuwa mene wayannan abubuwa malaiku ba mu san shi ba mu san su ba mu san su ba subhanaka la ilaha illa ma allamtana sai ka nuna Adam Adam ce wannan sunan sa kaza amfanin sa kaza wannan sunan sa kaza amfanin sa kaza wannan sunan sa kaza amfanin sa kaza suka yi mamakin mutumin da aka yi shi kwanan nan ya san abin da ba sani ba to daga haka sai Allah ya ce ku faɗi ku yi masa sujada na girmamawa duk gaba ke da sai aka bi umarnin Allah aka fadi sai iblis ya ce shi kam da Allah ya ce yawa Allah din sujjada zai masa ko akan kaya ko akan wuta amma wannan da aka gina da tabo din nan da bakin tabo ba zai masa sujjada ba ai shi ya fi gida kalije da wuta mai haske ya yi sujjada wa tabo baki to daga nan rikicin ya faru Allah ce ah ya na ce kai sujjada kace ba za ka yi a a asli man karakta dina na yi sujira wa abin da ka halitta kwanan nan ga tabo na na khairu minhu karakta ni min nari wa karakta suka ta jayayya da Allah sai Allah ya tsine masa yace to tun da Allah ya tsine masa shi ko zai bar da ƴaƴan Adamun da Allah yake so Allah ce kai je ka batar amma ba za ka yi batar da bayina ba illa shi ma sai ce eh lalle kan ba zan iya ba wadan sun kau illa ibadaka min mukhlasin to shine yanzu a faɗi cikin ayi kullu lil malaikati sujudu li adam lokacin da muka ce mala'iku su adam sujjada fasajadu dukkan su gaba ɗaya suka yi sujada illa iblis sai iblis shi kadai ne bai yi sujada ba kana min aljinni don shi ba cikin ma shi yana yawo da mala'iku ne shi ba mala'ika bane kawai yadda kake ganin tumaki suna yawo da shanu wajen ciwo kake ganin karnuka suna yawo da dabbobi to haka iblis yake shi shedan ne shine uban shedanu amma yana yawo tare da mala'iku to da aka ba da umurnin shi sai ɗabi'arsa ta bayyana shi mala'iku kuma ɗabi'arsu ta bayyana su domin su mala'iku la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun duk abin da Allah ya umurce su yi suke suna aikata duk abin da Allah ya umurce su ku yusabbihuna al-laila wan nahara to dire da rana ba sa yankewa da ibada shi ko wannan sai ya koma ɗabi'arsa wanda yake dama da wuta aka halicce shi su waɗannan mala'iku kuma da haske aka halicce su kana min al-jinni aljannu ne ba cikin mala'iku ba fa fazaga namir rabbi sai sai ya ko ya kauce ya bar hanyar ubangiji ya bar bin umarnin ubangiji shine fasik fasaka ya bar hanya anan rabbi kaga fasik fasik iblis shine shugaban kafirai shi ma an ce masa fasik to fasik akwai fasik babba kafiri kenan akwai fasik karami musulmi mai aikata miyagun ayyuka shine fasik kamar yadda azzalimi akwai babban azzalimi inna shirka la zulmun azim akwai kuma azzalimi musulmi wanda yake aikata zalunci amma musulmi ne haka mujirim ma mujirim din babban mujirim shine kafiri karamin kuma shine musulmi da yake aikata miyagun ayyuka to fa zaga namu rabbi kana min aljini fa zaga namu rabbi afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi talizalimin badra yanzu wannan iblis wanda ya muku dukkan sharri yayi kutu kutu aka fito da uwarku da ubanku daga aljanna suka fito tsirara suna manna ganye a jikinsu suka zo nan duniya suna kuga iblis ne ya kutu kutu aka fito da su sannan daga ba Allah ya sako musu da da tufafi kada zanna alaikum libasin yuwari sau'atikum wa rishin wa libasin taqwa yanzu ka tashi sai kaga ubanka yana matalauci ina sai da itace yana sai da fiya wuta sai aka ce ubankan nan kaga babban birnin nan da shine sarki a wurin wannan mutum shine kutu kutu aka kore shi ya za ka ɗauka da wannan mutum da ya mai da kai aka haife ka cikin talauci ai abokin gaba ne to wanda ya iblis ne ya fito da iyayenmu tsirara kuma Allah ce wannan inna shaytan lakum aduwwun fattakizu aduwa wannan shaytan fa makiyinku ne ku yi masa riƙon makiyi ku yi masa riƙon makiyi fi sharri yana so ku yi shi to saboda kar ku yadda ku ɗauke shi masoyi tunda na ce muku makiyi ne Allah ce mamaki afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni ina kiran ku ku bi waliyai na su kawo ku waje na kuka ki kuka bi wannan shedan ya dauke ku ya kai su kai ku gidansa ku bar ni in ji Allah domin alwilayatu lillahi alhaq walitaka ta gaskiya wadda ake jibinta a samu jin dadin duniya da lahira walitakan Allah amma in ka jibin waliyin Allah ya kai ka fadan annabi Allah ya kai ka fadan Allah to gaskiya shedan ba zai barka ba shi sai ka bi shi ya kai ka fadansu fadansu ko wuta ne saboda haka Allah yake ce a abun mamaki yanzu ku bar ni ku bi maƙiyinku maƙiyin iyayenku wanda suka fito da iyayenku daga aljanna shi za ku bi da shi da zurriyarsa duka maƙiyanku ne a fatatta ke zuna zurriyar auliya ku jibince su su zama su ne waliyanku masu yi muku umarni ku bar waliyai na wanda za su jawo ku zuwa gare ni dama ce sura tawlid ta kace awliya min duni wa hum lakum adu kun bar awliya'ullahi kun bi awliya'ush shaitan duk wanda bai bi awliya'ullahi ba dole sa ya bi awliya'ush shaitan zaka ji lalle yana bata abubuwan da Allah yake ayi su yana bata zikirin Allah yana bata bayin Allah yana bata duk ayyukan Allah shi wai yana tsammanin abu mai kyau yake yi saboda haka yi saboda ya jibin shi shaitan shaitan da yake masa jagora duk man la shekha lahu fa shaytanu shekhu duk wanda bai zabi jagora na Allah ba to shaytan ya ya karbe shi ne zai je jagora sai kai ki duk inda yake so afatattakizuna wa zurriyatahu awliya min duni yanzu za ku rike shaytan da zurriyarsa su ba su ne waliyan ku jagororin ku wanda kuke jin maganar su min duni ku barni in ji Allah ku barni ni afatattakizuna wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu alhali kun riga kun sani makiyan ku ne shaytan da ya'yansa na gaya muku ce dan makiyinku ne kuma sarikon makiyi a batar da zuna alam adiyakum ya bani adam Allah ta budu shaytan innahu lakum adu mubin ba na riga na gaya muku kar ku bi shaytan shaytan makiyinku ne mai bayyanannen kiyayya in an tashi kiyama in Allah ce ya ibadi la khawfun alaikum wala hum ya wala antum tahzanun ya bayina ku taso ba tsoro gare ku ba ba ba bakin ciki in an taso gaba da tare wam tazul yawm ayyuhal mujrimun banda ku ba mujrimai ba ku ba bayi na bane ku ba bayi na bane ku bayi shedan ne kuma na riga na ga na ga ya muku tun daga duniya kar ku bi shedan alam alaikum Allah ta budu shedan inna lakum wadu mubin wanda aka mu yokan mu qiyamul layli mu yokan mu wa'azi mu dauki hanyar Allah mu bar hanyar hanyar shedan wa mu wadu bi salil zalimin badara amma ko wa'annan mutane mujrimai fasikai fajirai da suka bi shedan suka bar ni amma ko sun yi mummunan canji ka bar Allah ka kama shedan ka bar bayin Allah ka yi abokantaka da shedanu su ne jagororin ka zuwa ga babban shedan ka bar bayin Allah wanda za su maka jagora su kai ka fadan annabi fadan Allah amma ku an yi mugun canji da kana bawan Allah mutumin kirki yanzu ka koma hizbu shaitan ala inna hizbu shaitan humul khasirun kana cikin hizbullah jama'an Allah ala inna hizballah humul muflihun sai ka koma jama'an shedan ala inna hizbal shedan humul khasirun kai asara ka bar Allah ka kama shedan Allah ke mun shedan Allah ke mun shedan Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka ina masu karban wazifa masu karban wazifa riga tijani an shiga ba a fita Allah ya kawo ɗarika tijani yana son ta yana son bayyinta domin ya ce inna la hibbu tawwabi na hibbu mutatahhirina mai tuba wa Allah kullun sau goma sau ɗari sunansa at-ta'ib min zambi kamar la zamba lahu amma mai tuba wa Allah kullun sau ɗari biyu da talatin sunansa fa'alu ne ba fa'ilu bane tawwabu ne ba ta'ibu bane saboda haka Allah yana son masu tuba masu yawan tuba da masu yin salatin annabi wani kuri ma rabbika bukuratan wa asila ka ambaci sunan ubangiji ka safe da yamma wani kurullah kasiran ku ambaci Allah da yawa amma bai ce dole ba yace inna hadhihi tilka fa man sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki hanya zuwa ga Allah ita dariƙar in an shiga ba a fita ba hadawa da dariƙa da dariƙa wani wali dariƙun dariƙu da goma sha ne kuma ba a ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin tijaniya kuma za a yi sallah cikin jama'in an samu za a girma iyaye za a musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin jiwa an samu yawa kuma ba a shanta ba duk wanda ya karbi wannan sharadi na ba shi ɗare ga shehu tijani ko ban samu hannunsa na rike ba na ba shi ɗare ga shehu tijani ya tambayi mukaddamai su gaya masa yadda ake lazimi da yadda ake wazifa da yadda ake zikirin juma'a su gaya masa sharadin jauhara Allah jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya mu sharrin duniya da lahira Allah ya mu har taimaka mana Allah taimake su albarka na bisallah Allah saukar da alheri a Najeriya Allah kau da bala'o'i a Najeriya Allah kau da bala'o'i a Najeriya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka na bisallah Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na bisallah alaihi wasallam su taimakon addini Allah taimake su duk karfin da yake neman duk karfin da yake ne mai rushe musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake ne mai danne musulunci Allah ya danne karfin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحكم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين